أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركتهم بما أركتهم أتريدون أن تعلموا ولم الله ومن يبذل الله فلن تجد له سبيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله لا إله إلا هو ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يذلل الله falan tajida lahu sabila muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya nuna mana wannan rana ta alhamis 13 ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 13 har yanzu ga watan uku shekara ta 2000 da ashirin da biyar miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam a insha Allah za mu tashi kan aya ta bakwai a cikin suratul nisa'i farin Allah subhanahu wataala Allah la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man razaqu min Allah hadisa kafin mu je kan wannan aya a karatunmu na jiya mun yi maganar cewa an fara mana da maganar yaya sallama yake a musulunci wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha cewa duk lokacin da aka yi ma sallama to fa hayyu bi ahsana minha kame da sallama gurgudon wato abun da yafi abun da aka yi ma na sallama aw rudduha ko kuma ka amsa gurgudon yadda aka yi maka ita sallama kamar yadda muka faɗi jiya wato kalma ce wacce take ta 'yan aljanna ƙwar'ani haka ya gaya mana cewa 'yan aljanna in sun shiga aljanna suna salamun alaikum ɗiftun farkuluwa khalidin to shi ne aka shar'anta mana ita a wannan rayuwa tamu ta duniya saboda haka abu ne muhimmi yin sallama da koyon ya ake sallama abinda yake faruwa mafi yawa abubuwanmu mukan yi shi ne kawai bisa yadda muka koya ba bisa karantarwa ba sai kaga ana yin abun ba yadda shari'a take bukata a yi ba na farko dai hadisai da yawa sun kwadaitar wajen yin sallama din hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ayyul islami khairun yace wani abu ne yafi alheri a cikin musulunci manzon Allah ya ce tuqimu qama وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف abun da yafi komai cikin musulunci na farko tuqimu ta'ama ka ciyar da abinci ka taimaki wanda yake buƙatar abinci ka bashi abinci domin muhimmancin ciyarwa a musulunci wani abu ne wanda yake ba karami ba saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da maganar tuqimu ta'ama ka ciyar da mai buƙatar abinci ka ciyar da shi abinci domin ba abun da za ka yi wa ɗan adam ka taimake shi Allah ya yi murna ya farin ciki da taimakon kamar ka ɗauki abincin da za ka ba shi sa a bakinsa musamman ma mai bukata gina mai cin abinci ya fi gina wajen ibada e gina masallaci ya fi gina masallaci saboda masallaci bai rayuwa sai da masu imani masu imani ba su koshi bai na za su masallaci shi yasa qur'ani yace inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir masu raya masallaci sune wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira to taimakawa mutane da abinci su ci abinci su koshi a halin da ake ciki fi komai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to abun da yafi komai cikin musulunci shine tuqimu qa'ama ka ciyar da abinci na biyu wa taqra'us salam ka karanta sallama duk wanda ka hadu da shi yace alaman arabta wa man lam ta'rif da wanda ka sani da wanda baka sani ba kawai in ka hadu da mutum assalamu alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yafi komai sannan haka na hadisi Abu Hurairah Allah kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duk da mun faɗi hadisin jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so junanku shin ba zan nuna muku wani abun da in kun yi za ku shiga aljanna ba in ji manzon Allah sai ce afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku ka hadu da mutum ka ce mar assalamu alaikum tunda ita sallama ai addu'a ce in ka ce assalamu alaikum ka ce aminci ya tabbata a gare ka shi yasa ake tsammanin duk lokacin da kai sallama in har ka aminta da abin da ka faɗa ba za ka cuci wani ba to saboda haka shari'a ta kwadaitar da mu abin da ya shafi yin sallama din sannan akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu lura cikin shaɗin sallama na farko dai mu gane muhimmancin ta kar mu ɗauke ta wata aba ce ƙarama lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya lici annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya gaya wa annabi adam ya ce je ka ga can mala'iku ka musu sallama idan ka yi musu sallama ka ji wace irin amsa za su miyar maka tun fa annabi adamu kenan ba shine baban kowa ba annabi adam ya zo ya samu mala'iku sai ce musu assalamu alaikum da ya ce musu assalamu alaikum gaisuwan da Allah subhanahu wataala ya koya masa kenan in ka je ka ce musu assalamu alaikum da ya zo ya fara sai suka ce wa alaikas salam wa rahmatullah sai suka kara masa da wa rahmatullah a cikin sallamar to kaga daga nan muka samu sallama daga wajen babanmu annabi adam alaihi salatu wassalam to shi yasa aka shar'anta mana yin sallama a duk halin da muke ciki sannan abu na gaba akan abin da ya shafi sallama wane ne ko kuma menene matsayin sallama wai farilla ne ko sunna ne sannan idan sunna ce yaya sunna take in farilla ne ya farilla take to nan ma malamai sun yi maganganu abin da ake nema na farko dai idan mutum ya zo waje shi yake fara sallama sannan wanda suke waje su amsa masa yin haka sunna ce wacce take mu'akkada idan mutum ya zo bai yi sallama ba ya bar sunna wacce take mai ƙarfi amma ba zai hana a yi mu'amala da shi ba amma ya bar sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take muhimmiya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar sannan idan an zo sallama idan mutane biyar sun zo ɗaya in yi sallama ya wadatar ba kowa sai ya ce assalamu alaikum ba ka san muna da wata damuwa wani yanzu idan mutum biyar ne suka zo in ɗaya ne ya yi sallama sai ce ai ba ku yi sallama ba so kake duka sai sun yi sai ka ce rabon goro ya ba kowa nasa ko ba haka ake ba yan kawo goro din mai cin goro ai kowa raba ake ba shi ko eh saboda haka ba wai kowa ne sai ya yi sallama ba idan ɗaya in su biyar ne ya wadatar wa saura hudu sannan idan mutum goma aka yi wa sallama idan ɗaya ya amsa shi ma ya wadatar wa sauran mutanen ba dole ne wai kowa sai ya amsa, amsa sallamar ba an gane ko sannan bayan wannan a yaya ake yin sallama tunda mutane ne daban-daban wannan ne in ya haɗu da wannan za a yi sallama to in an haɗu waye zai yi wa wani sallama wani ya za ku iya haɗuwa ne kana kafa yana kafa to yanzu wa zai fara yi wani sallama a cikinku an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ya rasulallah mutum biyu ne suka haɗu wane ne ya kamata ya fara wani sallama manzo Allah ce wanda ya fi su alheri anan kawai annabi ya tsaya saboda haka da zaran ka haɗu da wani kace masa assalamu alaikum ka fi shi alheri inji manzon Allah sannan idan mutum yana tafiya na farko sunnar ita ce an yi sallimar rakibu alal mashi idan kana kan abun hawa kai za ka yi wa mai tafiya a kafa sallama yanzu tun da abun hawan namu kala-kala ne akwai mashin akwai mota akwai keke mago to idan kana kan abun hawa in dai ka ga mai tafiya a kafa to kai za ka mar sallama sannan wal mashi alal qa'idi in kuma tafiya kake ka samu mutum a zaune to kai mai tafiya kai zaka mar sallama wal qalili alal kasiri idan mutum biyu sun hadu da mutum hudu ana tafiya to su biyun su ne kadan su za su yi da yawa sallama an gane ko to haka tsarin sallama yake karka ce a'a kai ne babba yaro bai ma sallama ba ba shine kaidan ba wajen sallama ba maganar babba bane da karami a ƙa'idar ga yadda take kawai babba ne ya taho a ƙasa yake tafiya yaro ɗan shekara sha biyar ko ashirin yana kan abun hawa shi zai mar sallama dattijo ya taho kan abun hawa ɗan shekara hamsin ko sittin ya haɗu da yaro ɗan shekara ashirin shi zai mar sallama ba zai ce haba yaron zan yi wa sallama annabi ne koyar za ka ba maganin shekaru ba ne maganan ƙa'ida ce ga yadda shari'a ya ajiye mana ina fata an fahimta to wannan su ne tsari da abun da musulunci ya koya mana sannan wanda zai shiga gida ƙur'ani ya gaya mana cewa ya iya allazi na amadu latar kulu buyuta na gairar buyutiku hatta ta sani su wata sallimu ala ahliha cewa idan za ku shiga gida kar ku shiga gida sai kun yi sallama idan ka yi sallama ɗaya biyu uku in ba amsa ba ka juya karka matsa wa mutane assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum gangan gangan gangan assalamu alaikum sai ka ce faɗa ga abunda shari'a ta faɗa ka tsaya iya nan kayi sallama uku ka ji shiru abunda dai aka faɗa shine kayi sallama uku amma kana tunanin cewa watakila sun dan shagala da wani abu ne ba su cika ba wannan ba laifi zaka iya karawa amma in dai kana da yakinin sallama uku nan ya kai ajiba ajiba to ka juya kawai idan an ce ma shigo shigo in an ce koma wa idza qila lakum irji'u farji'u in an ce ku koma inji Allah to ku koma sannan idan ka zo kai sallama ba wai yadda muke yi bane da mutum yayi sallama kawai sallama da shigowa ba haka ake yi ba eh ka san kawai cika kaida muke yi amma kuma ba cika kaida muke yi ba mutum kawai sai ya tsundumo kai sai ya ce assalamu alaikum wannan ba sallama kai bai eh ko a so ko ba a so ba ka shigo kenan ita kuma sallama ai notice ne saboda ba mamaki ka zo gidan mutum ko ɗakin mutum yana cikin wani uzuri tun da ɗakinka wajen sakewanka ne saboda haka kana cikin sakewanka mutum kawai kutso kai ya ma sallama ya zai same ka yadda baka so shi ma ba zai so ya kanka haka ba wani ai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi in zai shiga wajen mahaifiyata ma sai na mata sallama sai ce kana so ka shiga ka same ta tsirara ne saboda ɗakinka ba yadda ba za ka zauna ba kuma cewa za ka same ta tsirara ba wai yana nufin ya zama tsiraran ba a'a yanzu akwai wanda ai ba zai taba yiwa ka ganshi da singlet da gajeren wando a waje ba ko amma yana ɗakin sa ba zai iya zama haka to in ka shigo mar ɗaki haka ai ka fudda shi waje ka ka ganshi tsirara kenan tunda ba zai yadda ya fito haka ba dan me zaka ganshi haka da mutuncin sa to shine dalilin da yasa ake yin sallama in ka zo ka yi sallama daya biyu uku nan ma idan an amsa sai ka jira an ce shigo ba da an cewa alaikum salam ake shiga ba duk wannan ka'idar muke karyawa idan kai sallama aka cewa alaikum salam sai kai shiru in ka ji shiru zaka iya tambaya in shigo ne a adkhulu in shigo ne idan an ce shigo ka shigo in kuma an ce a dan jira to ka jira yana wani uzuri ne wannan abin da ake bukata kenan wajen yin sallama idan za mu shigo gidajenmu kai idan za ka shiga gida ko ba kowa ana so ka yi sallama haka ƙur'ani ya gaya mana fa'iza da kaltun buyutan fasallimu ala an fusikun ta hiyatan min indillahi mubarakatan ɗanyi ba za ka shiga gida ma ba kowa ma ka yi sallama wa kanka ma ka ci assalamu alaikum saboda babu gidan da babu halitta a ciki to ka yi sallama a cikin gidan wannan ƙarin bayani kenan har yanzu kuma akwai waɗanda ba a musu sallama mutum idan yana biyan bukata na banɗaki ba a mar sallama ko a waje yake ko a banɗaki yake ba zai yi sallama ba ba za a mar sallama ba in misali a waje ne ya je jeji ne ya zuguna yana bayan gari to ba za ka hango shi ka kama mar sallama ba shi ma ba zai hango kai kama mar sallama ba saboda haka idan mutum yana biyan bukata ba a sallama idan mutum yana cikin bandaki ba a sallama ina ina fata ana fahimta in dai mutum yana cikin bandaki ko kuma ba zai sallama ba ba zai amsa sallama ba ko da an ma sallama kana cikin bandaki sai dai ka gyara murya gane kana cikin bandaki amma ba a amsawa sannan haka nan mutumin da yake wasa wasan da shari'a ta haramta ba za ka mar sallama ba haka wanda kaga aiki aiki yake yi na sakon Allah ba za ka mar sallama ba haka dan bid'a wanda yake aikata ayyuka na bid'a ka ganshi yana bid'a a lokacin da yake bid'a ba za ka mar sallama ba ba za ka mar sallama ba to wannan duka su ba a yi musu sallama sannan malamai suna ƙarin bayanin cewa me cin abinci ana iya mar sallama ko ba a iya mar wasu sun ce a za a mar sallama wasu sun ce a ba za a mar sallama ba saboda kargarin amsa sallama ya ƙware yanzu kuma watakila kargarin amsa sallama watakila ya amsa sallama ka zo ka samu abinci shi kaɗai ne kuma ya ɗauka ya ɗauko a bayan a bayan labule saboda ka kamar sallama watakila in ba yawa ya ɗan ɓoye kafin ka shigo ko tun da ana yi in ba yawa abincin watakila an yi sallama sai ya ɗan ɓoye saboda bayi da yawa karka zo kuma kamar rani ya zama ɗan rani ko ba haka ba to shi yasa ba a yi ɗin haka idan ana majalisi na karatu to ba za ka shigo wajen masu karatu suna sun shagala da karatu ka yi sallama ba ka zo ka zauna cikin ladabi ka girmama su ka girmama karatun da suke yi wannan duka dai waɗansu ƙarin bayani ne na abin da ya shafi sallama sannan har yanzu yaya sallama take kasancewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tunda ana tare da su idan malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan cewa sabanin malamai kenan da yawansu sun tafi cewa kai ba za ka fara yi wa wanda ba musulmi ba sallama amma idan ya ma za ka amsa sannan akwai inda za ka samu ana zaune ana cakuɗe ne musulmi da wanda ba musulmi ba shi kuma ya za ka yi za ka yi sallama ne ko ba za ka yi ba to za ka musu sallama sannan wanda ba musulmi ba idan ya zo ya ma sallama za ka amsa mar wasu malamai sai suka ce za ka amsa mar amma ba za ka ce wa alaikumus salam ba sai ka cire wawun din sai ka ce alaikumus salam wawun din da ka cire su a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yahudawa sukan zo su yi wa manzon Allah wata muguwar sallama sai su ce assalamu alayka assamu din nan muguwar magana ce to idan an yi irin wannan sai manzo Allah ya ce wa alaika sai ya shiru ya tunda ka mun mugwar addu'a kai ma ta same ka shikenan ba fada manzon Allah kenan ba fada assalamu alayka wa alayka in ce wa kai Allah ya tsine mar ma kai ma Allah tsine ma shikenan an gama magana ba dogon ba doguwar fada so da ka in da dadi gobe kara ya kara ma in ka ji bai ma dadi ba kyale to wannan shine abun da ake yi wanda ba musulmi ba amma idan yayi ma sallama mai kyau tunda mu na musallama mai kyau suke wani ma yayi ma sallama zaka dauka daga masallaci ya fito saboda ya iya sallama saboda kan yayi ma sallama ka jita da kyau ka amsa kar ka ji amsa musulunci bai hana ba kar ka ji amsawa domin kin amsawan yakan gadar da su duka jin kamar ana kyama ana kin su ko musulunci bai bai koya mana kyamar su da kin su ba ana mu'amala da sunan rayuwa kowane iri to wannan shine a takeice dai Allah sa mu dace Allah ya amfana da mu da abinda muke albarkar manzon Allah a ubangiji subhanahu wataala ce Allahu la ilaha illa huwa Allahu kaga wannan Allah wanda shine ismul jalalati duk sunayen Allah guda 99 duk sifan Allah ne dayan nan Allahu shine sunan Allah amma duk sauran sunayen sifan Allah ne Ar-Rahmanu sifa ne na jin kai Ar-Rahimu sifa ne na jin kai almaliku sifan mulki ne alquddusu sifa ne na tsarki arrazagu sifa ne na arziki alwasiu sifa ne na yalwa duk wani sunan Allah cikin sunayen sannan na walillahi alasmaul husna fad'uhu biha gaba ɗaya sunayen sannan sifar sa ne sunan sa ɗayan nan shine Allah saboda haka zaka ana kiransa da ismul jalalati ismul jalala ana kiransa da Allah fa alam annahu la ilaha illa Allah saboda haka za ga ita wannan suna na Allahu idan ka ɗauke shi a hisabi zai baka 66 Allahu ɗin da alif da lamun da lamun da hawu in ka lissafa za su baka 66 ne saboda alif din yana daukan ɗaya ne lamun yana daukan 30 lamun na biyu yana daukan 30 an samu nawa 60 da nawa da ɗaya ha'un din yana daukan biyar ka samu nawa 66 Allahu kenan saboda haka yana da sirri mai matukar gaske a cikin sha'anin tasarrufi na addu'o'i misali idan za ka riƙe karanta ayatul kursiyu ƙafa 66 kullum in gari ya waye kafin ka fita ka karanta 66 ɗan adam ko aljani sai dai kalle ka amma ka tsallaka tarkon saka a wannan yini 66 ɗaya kenan haka laƙar jiya a kum idan gari zai waye ka karanta laƙar jiya a kum 66 adadin allahu nan ma duk wani abu da ake jin tsoro hata mutuwa da muke tsoron nan kasan ba ma san mutuwa ko in dai Allah ya azurta ka karanta 66 to ranar da zaka tsallaka in Allah ya yarda eh in Allah ya shirya ranar zai dauke ka sai kai bacci bayan asuba ka san shi ka Allah sai zaka kai bacci baka yi ba karshen da ka taso kafin kai kuma ka tashi da wani uzurin shikenan ranar watakila za ta dauke ka amma in dai Allah ya shirya ranar ba za ka tafi ba zai baka dama ka karanta kuma 66 na adadin Allahu tana maganin hadari a mota tana maganin mugaye tana maganin har ɗan kidnabi tana maganin barayi duk abun da kake tsoro in dai ka karanta laƙar ja'akum 66 adadin Allah to a ranar insha Allah sai dai ka ji ana yi eh motar da duk za ta haɗu da wannan matsala in Allah ya da a ranar Allah zai kare ka kai dai ba za ka shiga ba ko ka zo ta cika ko kuma sai ka zo shiga a kira ka wani uzurin ya taso ma ko kuma ku yi faɗa da ɗan union ka ce na fasa shiga motar ba ya kasa ya Allah ya kawo musa ba yadda ba ya yi hikima irin na Allah ce ba zan shiga ba ko kuma direban ya bata ma dai ka ce ba zan shiga motar ba yau to duk da yin Allah ya tashi sai ya kawo ma dalilin da zaka ga baka shiga ba in Allah yadda ba za a yi da kai ba da alfarman wannan ayoyi na laƙarji a kuma rasulun min anfusukum so wannan shine ma'anan Allahu kenan yawa yana daukan 66 ne sannan zaka ga cewa Allahu Allahu nan a cikin alqur'ani ya zo sau 1762 sunan Allahu Allahu amma idan ka hada da irin wallahu mai wawu da kuma irin fallahu ya zo sau 2557 a cikin alkur'ani sannan kuma lillahi ba Allahu ba ba wallahu ba ba fallahu ba lillahi shi kuma ya zo sau 116 a cikin alkur'ani sannan akwai wata sura cikin qur'ani duk aya akwai Allahu a cikinta tana da kuma sirri babba a ciki amma ita kam sai an samu aran ma eh sai an samu aran ma ba za a warware ba ai an ba ku da yawa ko saboda haka wannan ma ya isa a taba wannan din daga baya ma haɗu a gaba surar da duk aya akwai Allahu a cikin ta ita ce suratul mujadala kar sami Allahu qawalan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah samiun basir ko to duk aya a cikin ta akwai Allahu wani Allahu ma biyu wani uku a duk duk suran tana da Allahu duk ayan da take cikin surar Karsami akwai Allahu a ciki so tana da tasarrufi da yawa amma wannan sai daga baya insha Allah saboda ga ubangiji subhanahu wataala sai ya fara wannan ayar da Allahu kaga wannan Allah mai wannan girman mai wannan sunan la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa sai shi kadai ku ji da kyau shi kadai ba wanda ake bautawa sai shi kadai kuma ya cancanta a bauta mar ko a yadda ko a ko a dole shi yasa ba wanda baya bautawa Allah sai kafirin mutum da kafirin aljani su kadai ne ba ake samun kangararru amma duk halittar Allah suna bautawa Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa nuri man fi samawati wa man fil ardi ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard to kowace halitta tana bautawa Allah to saboda haka Allah sai fara da Allahu la ilaha illa huwa wannan Allah babu wani abun bauta sai shi kadai to ku ji da kyau ku bauta mar don ga inda za ku haɗu da shi la yajma annakum wallahi Allah zai taro ku ya zai taro ku yaushe zai taro ku ila yawmil qiyamati zai taro ku ranan alkiyama ranan alkiyama ita ce ranan da wato mulkin ubangiji subhanahu wata'ala yake fitowa fili ga wanda ya yarda da da wanda ma bai yarda ba dole ka yadda Allah sarki ne a ranar eh ba maganan sai an ma kwatance kai ma mai ba da kwatance ne ranar tunda yanzu ai muna da jayayya ko wani ya ce Allah Allah ne Isa Allah ne Maryam Allah ce wani ya ce ma shi bai yarda da Allah ba gaba daya ko wani kuma ya ce a ya yarda da Allah amma ga yanayin Allah yadda ya so haka zai faɗe shi to a ranar alkiyama Allah zai tattaro kowa da kowa la yajma annakum ila yawmil qiyamati Allah zai tattaro ku wannan rana ta alkiyama kuma wannan ranan la raiba fihi ba kokonto a cikin ta ba shakka sai ranar ta zo saboda haka zaka ga ta inda ko da mutum kafiri ne zai yadda alkiyama zai alkiyama wa ya taba ganin an mutu an dawo to akwai inda za a je a duke nan akwai inda za a je a haɗu shi yasa su kafirai suke musun za a tashi din har ma suna mamaki wasu suna gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suna cewa ai za mitina wa kunna turaban wa izaman a inna la maqusuna yanzu mu mutu mu diddige mu zawo kasusuwa kasusuwan ma su diddige yanzu za ta da mu wani wuri su rika cewa qafal qur'anil majid bal ajibu an ja'a muzlim fa qala kafirun hadha shay'un ajib ai za mitina wa kunna turaba zalika raj'un ba'id kai amma wannan dawowa kam yayi nisa eh wai za mu dawo yanzu bayan mun mutu mun kare za mu dawo wai wa zai raya mutu su suke tambaya wai sun manta Allah da ya kirkire su babu wai yanzu akwai dan burbudin su amma ba za ya dawo da burbudin ba yanzu ba in ba in ba kafiri ba zai yadda da wannan abu da fa babu kai gaba daya Allah ne ya kago ka daga babu yanzu kuma an samu wannan tattara wani abu na ko matsayi an je an bunne saboda ka koya zaka yi da akwai wani dan gurbi da ya rage yanzu Allahn da ya dauko ka babu yanzu dan burbudin ko ba zai iya tarawa ba suna tambaya wai yaushe za a tada mu wa zai iya tada mu awaram awalam yara linsanu anna khalaqna min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasay khalqa qala man yuhyil isama wa hiya tamim wa wa zai raya kashi bayan kashi ya diddige qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marratin ka gaya musu ya rasulullahi wanda ya kage halittar da babu ita shi zai tada ita rayata kuma zai iya subhanahu wataala toran alkiyama ita ce ranar da za ta tsaro kowa la yajma annakum sai da Allah ya rinde la din nan ana kiransa zalamul qasabi rantsuwa wallahi sai ce la yajma annakum kuma ga abin da ake kira da nuru tawkidi karfafan magana wallahi zan tashe ku inji Allah sai da Allah ya rantsuwa yaushe zai tashe ku ila yawmil qiyamati Allah zai tashe ku ranan alkiyama kowa sai ya zo shi yasa ma muna da suratu taghabun ko muna da suratu taghabun surar da take magana kan tashin alkiyama yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun kowa sai ya zo kuma idan an zo tare mutane a alkiyama ba irin taron da muke yi a duniya bane ka san duk taron da za a yi a duniya akwai wanda ba zai samu halarta ba ko eh akwai wanda zai zama absent eh akwai absentees koya za ka yi za a yi taro duk irin ɗan adam ɗin da za a tara wanda ba su zo ba su suka ɗinka yawa amma ban da lahira kowa sai ya zo kowa ba wanda zai ce bai samu goron gayya ba ba wanda zai ce ban san a ina ake taron ba ba ba wanda zai ce ai ba taronmu ba ne ka sa a duniya duk kana da wannan aiko? ko dai ka ce ba a gayyace ka ba ko ka ce ba a san a baka san yana ake taron ba ko kuma ka ce ai ba taron ku bane ko kuma yan an ji a ba ai ba na jin yaren to in naje turanci ake ni ba na jin turanci da haka me zai kai ni a fulatanci ake in naje me zan je yi duk yadda za a yi dai taron duniya ne sai ka samu kana kai amma ran lahira babu yadda za a yi gayya ka karba dole ka karba dolenka na biyu sai ka ji yaren da za a yi na uku kuma kasan inda za a yi taron sannan na hudunsa kuma dama an baka gayya kuma dole sai ka amsa yanzu a nan duniya na iya gayyatan ka abu ka ka dugorin gayya amma ranar sai ya zama wani uzuri ya hana ka zuwa amma banda lahira ko rashin lafiya ya hana ka zuwa a duniya ko wata tafiya ta taso ma to lahira kuma tafiya ta kare ila rabbika yawma izi lil mustaqar saboda ka kowa ya zo saboda haka ranar kowa zai zo shine qur'ani yake gaya mana da kafirai suke cewa wai yanzu idan mun mutu a tada mu ai za mitina wa kunna turaban wa izaman ai inna la mabusuna aw aba'una alawwaluna wai a tada mu bayan mudin ma wai hadda iyayenmu Allah ya ce gaya musu ya rasulullahi ka san manzo Allah shine wakili ai ko eh mana wakilin Allah akan halitta eh alqur'anin ai muna jin sa ne daga bakin manzon Allah sai Allah yake ga manzo Allah kul gaya musu kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ka gaya musu ya rasulullahi da mutanen farko da na ƙarshe lamajmu'una wallahi sai mun taro su inji Allah ina ila miqati yawmin ma'lum zuwa wajen da Allah ya ce nan za a haɗu kowa sai ya zo kowa sai ya zo yawmul mahshar kenan kowa zai zo a taru a wurin kuma idan kaga hadisi yadda ya nuna inda za a yi taron alkiyama filin da za a yi alkiyama kai in ba don aikin Allah bane to ai duniyar ma gaba ɗaya an ce za a yi taron alkiyama a duniya ai duniyar ta mana kaɗan mun mata yawa ko to a sham a syria a sham hadisi ya nuna za a tashi alkiyama a sham din nan da ake ta rikicin nan can za a tashi alkiyama ina ruwan allah kuma kuma kowa sai ya zo kowa sai ya zo saboda me saboda iko irin na allah subhanahu wata'ala to shi ne ubangiji yake mana rantsuwa anan yake cewa la yajma annakum ila yawmil qiyamati wallahi allah nan da yace ku bauta mar zai taro ku ranar alkiyama kuma wannan ranar larai ba fi ba kwakwanto a cikinta dama kafiri ne ke shakka alkiyama wa annan sa'ata atiyatun larai ba fiya Allah ya ce ita wannan rana ta alkiyama za ta zo ba kwakwanto a cikinta wa annan la ya basu man fil qubur Allah zai ta da wanda suke cikin kaburbura gaba daya kowa sai ya taso to shine Allah ke ga mana nan zai taso da mu gaba daya halitta ranar alkiyama ita alkiyama saboda yanayinta take da sunaye da yawa alkiyama tana da suna a cikin alkur'ani ya kai suna 80 kamar yadda imamu imamu ghazali da imamu qurtubi suka kawo sunan kawai ya kai 80 ka san yawan sura kuma yana nuna girman abu eh fa inna kasratal asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan suna yana nuna girman abu to alkiyama sunanta ya kai 80 a cikin alkur'ani ana kiranta da alkiyama ana kiranta da al'akhira ranar lahira ana kiranta yawmul taghabun ana kiranta yawmul mahshari yawmul fazayil akbari yawmul azifati yawmul saqa yawmul tamma duk dai sunayen alkiyama ne saboda me saboda a nuna mana muhimmancin ranar alkiyama to wannan rana kuma tana nan zuwa larai ba fi ba kokonto a cikinta saboda haka kowa ya shirya tunda Allah ce ba kokonto to dole za a je kuma duk wanda ya je da me ya zo da me ya zo kuma ranar alkiyama Allah ya sifanta mana ranar alkiyama ranar da take sa yaro karmi ya hurhura yawman yaj'alul wildana shiba in dai alkiyama ta tsaya ran da aka tsaya da kiyama kowa gashin sa sai ya koma fari tas saboda ahwalul qiyamati yawman yaj'alul wildana shiba kowa sannan qur'ani ya ga mana ya ayu annasu taqu rabbakum inna zalzalati sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wama hum bisukara walakin adhaballahi shadid saboda yanayin alkiyama idan wannan ranar ta zo shi yasa Allah ya rantsuwa don mu gane muhimmancin ta kuma yace mana babu kokonto a cikin ta tunda Allah ya mana rantsuwa kuma yace babu kokonto to shiri ya rage naka an yanke ma hanzari rana ce wanda Allah ya ce inna zalzalatas sa'ati shay'un azim kai wani abu ne mai girma Allah ne ya kira fa alqiyaman da shay'un azim ranan alqiyama wani abu ne mai girma yawma tarawna hata zal kullu murdi'atin amma rabat mace ne tana rike da da ko ya tana shayarwa amma da an ci alqiyama ta da za ta jefar da dan tausayin ya kare tana ta kanta dan ma ko yar yana ta kansa wata zau kullu zati hamlin hamlaha me ciki za ta tsuguna ta yi naƙuda ta aife dan a lokacin kawai ya miƙe ta miƙe ba maganan wai yanzu yana kwance bai fara zama ba bai fara rarrafe ba a bai fara tafiya ba ranan da gudu zai ruga kai ka san aikin babba ne aikin ba ƙarami ba ne kuma ranan tana zuwa wai karka ɗauka labari kawai ake bamu an yabu ya wuce ko kuma a kawai muna karanta magana jari ne wallahi da gaske ne za a yi saboda haka a shirya menene shirin a'malus salihati ayyuka na kirki kowa ya shirya Allah ba mu guzurin tafiya albarkan manzan Allah saboda haka mu rike manzan Allah ya zama mai gida dan wannan ranar wala di yanda ka shirya sai ka gane baka shirya ba shirinka kawai manzan Allah in ka shirya kana da annabi cikin kayanka to wallahi ka shirya eh ka shirya amma wallahi in wani abu daban kake lalumawa kake ganin zai fudda kai ranar zai fudda kai amma kuwa zaka gane ka fita eh zaka gane ka fita amma idan ka yadda annabi ne mai gidanka ka yadda shine abun rikonka ka yadda duk ribibin alkiyaman nan aje ayi kai dai kana nan wajen manzon Allah daga nan ka dan farewa annabi baka da kamarsa baka jin wani a zuciyarka kamarsa ba wanda kake kawana kamarsa ba wanda kake girmamawa kamarsa to ran alkiyama ka ranan bikin ku ne eh ranan bikin alkiyama ranan bikin ku ne so da ka ji annabi ya fi ma komai eh in ka samu wannan to ka samu mai masauki ka san ko Abuja ka je in kaga ka sha wahala baka da mai masauki ne eh amma in kana da mai masauki in a airport ka sauka mota za a turo maka wanda ba a ganin wanda yake cikin ta ma har da AC amma in lalume ka je ka shiga aka je aka sauke ka a nyanya nyanya ko ka ji ba sunan ma nyanya ai kai kada ka ji ka san babu alheri a ciki ko an je an jibge ka a nyanya za ka gane nyanya ka zo tun daga nan tukunna idan ka nemi taxi ina za ka je idan ya tsundumo ma kuɗi sai ka ji kuɗin ya kai daga garin ku zuwa Abuja saboda baka da mai gida amma in kana da mai gida waya ake mota za ta zo ta jira ka in airport ne in ma nyanya din ne kai ba a nyanya za ka sauka ba za ka sauka ka shiga mota a kai ka a sauke ka to wai abuja ma baka shirya ba ka je sai ka rena kanka balle alkiyama ya balle yanzu irin wannan halin da muke ciki irin waɗannan ayyukan namu na lalume lalume sallar mu lalume muke azumin mu lalume muke karatun qur'anin mu lalume muke kowace ibada yanzu da muke lalume muke yanzu wannan lalume lalume ne wanda ka ce aje alkiyama ka shirya anya kuwa ai wallahi ka sake shiri eh in dai kana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kana iya budan baki wai ka ce annabi mutum ne kaman kowa za a hadu eh za ka je ka je wajen manzon Allah ya ce a'a ka ce ni mutum ne kamar ka to me ya kawo ka wuri na ko dai wallahi mun sani annabi ba kamar kowa bane eh manzo Allah shugaban kowa ne sallallahu alaihi wa sallama saboda ga mun yi mun yi guzurin annabi mun yi tanadin annabi Allah ba mu da komai da sallar da azumin mu da karatun qur'anin mu da komin mu Allah mun ajiya gefe mu annabi muka dauka in muka yadda mu na annabi ne to sallah da azumi da zakka ko ba su cika ba mun san sun cika saboda muna tare da cikakke shi ne annabi Muhammad saboda ga alkiyama ka shirya mata manzon Allah kawai tun da yan an ji alkiyama ai alkurani ya gaya mana taron alkiyaman ma gaba ɗaya taron girmama annabi ne shine taron kiyaman ai ko kai yanzu wai tsammani kake yi nan gaba ne za a je ai taron kiyama ai an gama kana jin Allah yana da aikin da zai yi ne ai ya gama aikin sa shi in kace Allah zai yi har yanzu Allah kake kira zai yi baka san ya gama ba ai ya gama kawai aje ne a nuna wa mulkinnal awwalina wal akirina la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum man huwa muhammadur rasulullah a nuna wa taron alkiyama wane ne manzon Allah ai ana akwai wanda ba sai da shi ba a musulmin ma akwai wanda suke ganin sa kamar bai kai ba ko eh ba za ma ka ce albarkacin sa ba saboda yanzu wuyan su yayi kauri sun gane tauhidi eh sun gane Allah wai an gane Allah yanzu annabin ma a cire kai wannan rika ta kai eh wai kai miƙa ka wuce borgonka sai ka koma kasuwa ka sayo sabo yanzu kai tauhidi ne wai a ce ba za a ce albarkan annabi ba wani irin tauhidi ne wannan tauhidin ma guzawa kenan tauhidin da babu annabi Muhammadu ai ba Allah ba ruwan wannan ba ruwan Allah da wannan tauhidi to yanzu muna ta rigima da wasu ai a'a ba a cewa dan annabi ba a cewa albarkan annabi me bara ma in yace saboda Allah da annabi kar a bashi to da ba yace ka bashi shi da yake nema dan annabi kai da ba na annabi ba dama ka bashi me zaka bashi to idan an je lahira da wanda yake cewa ba za a ce albarkan annabin ba da wanda yake bata iyayen annabi da wanda yake cin mutuncin martaban annabi da wanda ma bai yarda da musuluncin ba gaba daya ina duka muna nan to sai kowa ya kasa magana sai a ce to wa zai wakilci al'umma wa zai wakilci halitta ranan wa zai iya zuwa gaban Allah ranan yayi magana da Allah duk taron alkiyama ba mai izuwa sai manzan Allah annabi adam ba zai iya ba annabi nuhu ba zai iya ba annabi ibrahim ba zai iya ba annabi musa ba zai iya ba kowa ba zai iya ba duk wanda aka ce mar aje gaban Allah sai ce ba zai iya ba saboda gasa alkiyama ba wasa duk wanda ya ce ma haka ne haka ne kawai ba zan iya ba wanda kadai ake zuwa a nemi ya je gaban Allah kuma ya je Allah ya saurare shi dan ya kai shi ne annabi Muhammad da ya je gaban Allah Allah ne ce masa maraba da zuwa you are highly welcome Allah ne zai maraba da zuwa fa to kai yanzu wannan annabi sai an makwatance ka rike shi to mu dai mun rike eh har naga ana ta ma yanzu wani kace ce ce ce ku ce wai akan wata waka ta wani bawan Allah Umar Abdulaziz Hadan Bege wai yake cewa Annabi Muhammadu takalminka yafi kowa wai na ga wani jiya a social media har cewa yake wai akwai wakokin da yayi wai akwai kafirci a ciki wai takalmin Annabi Muhammadu wai kace takalmin Annabi Muhammadu yafi kowa shi ma yanzu ya zama abun magana saboda tsabar mu me da kanmu baya takalmin manzon Allah sunan takalmin fa sahabi sahabi ne in annabi bai yarda da takalmin ba zai taka shi ne to annabi ya sa takalmi sannan an ce maka takalmin na gaba da kowa kai kuma ka zo kana cewa ba haka bane to bari ma je can dukai Allah kai mu gaban manzon Allah a an tambaye wani daga cikin magabata Umar Umar bin Abdul Aziz khalifa na biyar a cikin halifofin manzon Allah wanda bayan halifofi guda hudun nan duk duniya ba mai adalci irinsa ba to saboda adalcinsa ake tambaya ake cewa yaya matsayinsa da matsayin sayyidina muawiya radiyallahu anhu a gaban Allah ranan alkiyama da kuma gaban manzan Allah sai ya ce ai sayyidina muawiya ya ga manzan Allah ya ci abinci da manzan Allah kai sayyidina muawiya yana cikin kutabul wahyi yana cikin masu rubuta wahyi saboda haka sai yake cewa wallahi dokin da sayyidina muawiya ya hau dokin ya haɗu da ƙura a kankari ƙuran jikin doki dokin da sai dina mu'awi ya hau saboda ya ga annabi ƙuran dokin ya fi umar abdulaziz dubu saboda darajar dokin da ya ga manzan Allah amma wayewa shi ma ya zama abin tattaunawa komi na annabi sai an mai da shi baya a wala ba da mu ba kuka mun yadda annabi komin sa yafi komai to mu tanadi abin da zamu je da shi shine ubangiji yake cewa la yadma annakum ila min qiyamati la raiba fihi babu wani kokonto a ciki sai Allah ya tambaya yace wa man asdaqu min Allah qila wa yake da magana ta gaskiya wanda ba shakka a cikin ta kamar maganar Allah babu wa man asdaqu min Allah hadisa wa man asdaqu min Allah qila wa yafi Allah zance na gaskiya ai babu wanda yake Allah zance da gaskiya balle ya wuce to Allah ne yake magana anan Allah ba mu guzurin tafiya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so kafin mu dora saboda yanayin lokaci a muna da yan sakonni kadan da zamu isar sannan mu dora insha Allah na farko kamar yadda jiya Mal Abdulsalam ya zo ya kawo mana ziyara kamar yadda ba manta ba ya zo mana da sako na Right Honorable Mokondo member ne na House of Assembly wanda yake wakiltar numan a majalisar gwamnatin jihar adamawa ya turo kudi ya ce a bawa masallatai waɗanda suke gudanar da tafsiri a ƙarƙashin fitiyanul islam saboda haka an kawo mana sako jiya allah ya saka masa da alheri wato ba abin da ya bayar za mu duba ba duk lokacin da mutum ya ba kyauta kar ka duba abin da ya baka ka duba duba ka da ya tina ka ya baka karka damu da abin da ya baka ko kaɗan ne ko mai yawa ne duk wanda ya dube ka ya baka abu to yana son ka saboda haka a matsayinsa na ɗan siyasa a matsayinsa na memba mai wakiltar mutane ya kuma tina ya bayar mu da tun da muke tafsiri a nan shekara na tara yanzu babu wanda ɗan siyasa ne a kowace kujera da ya ce a ɗauki kuɗi ko da naira dubu ɗaya ne a kawo cewa a bayar a masallacin da ake tafsiri ni da ban taba gani ba in ba na manta ba ashe dole mu gode saboda ka muna masa godiya siyasa yake muna muna fata Allah shiga cikin lamarin siyasar sa Allah ya bashi duk abin da yake nema cikin sanin siyasar sa kuma Allah ya bashi dama ya ci gaba da tsorawa kan abin da yake yi din ya aiko mana kuɗi naira dubu ashirin kuma ga kuɗin anan zan miƙa wa kwamiti ga sunan kamar yadda aka gani anan saboda haka a rage bakar gashi yawa Allah ya saka masa da alkhairi a sannan bayan wannan kamar yadda muka sanar cewa kwamitinmu na asusun marayu a yi ƙoƙari a taimaka kuma alhamdulillah ‘yan uwa suna ta ƙoƙari wajen taimakawa muna da wanda suka ba da gudunmawa kuma suna kan bayarwa Allah saka musu da alkhairi a yi haƙuri abin da yake ya yi yawa wasu sakonnin nasu da yake yana da yawa a wurin Allah amma a idonmu yana zama ɗan kaɗan to in mun ce duk wanda ya turo za mu karanta sura zai ɗau lokaci da yawa so za mu ɗan ɗauki wanda nasu yake ɗan haurawa kaɗan mu faɗa amma duk wanda ya bayar kar ya ɗauka sakonsa bai zo ba duk wanda ya turo sakonsa yana zuwa kuma Allah ya gani manzan Allah ya gani mu ma mun gani dama Allah abin da ya faɗa wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna Allah ya ce ku yi aiki don ni zan gani annabi na zai gani mu'mine ma za su gani to duk wanda ya bayar wallahi sakon sa ya zo ko da bai ji sunan sa ba muna bashi hakuri saboda yawan abun in mun ce zamu kira zai ce lokaci da yawa amma ba zai hana mu kira suna waɗansu ba akwai wanda ya bada naira dubu ɗaya ko na farko sani isa akwai mansur communication ya turo shi ma naira dubu ɗaya akwai muhammad usman shi ma ya turo dubu ɗaya akwai abdulrashid adamu ya turo dubu biyu akwai kuma a fatimatu ne ko mene ne na fatumata ne ko mene ne fatumata bakari ta turo naira dubu biyar allah saka mata alkhairi akwai zainab yuguda ta turo naira dubu biyu akwai mustapha adam muhammad ya turo naira dubu uku akwai almashkur enterprises ya turo naira dubu biyar akwai babari numan ya turo naira dubu biyar ne akwai kuma alhaji manu ne ko malami ko alhaji malami ya turo naira dubu daya akwai kuma fatima bello ta turo naira dubu uku so muna ganin duk wanda kudin sa ya kai naira dubu ya haura zamu fada saboda zamu dimfi samun sauki shi ma muka ga yan dubu dubu sun yawa zamu haura farashin zai tura gaba sai mu koma yan dubu biyu saboda mu rika rage yanayin lokacin amma da kowa Allah ya sai ya bayar Allah ya saka kowa da alkhairi sannan akwai tambayoyi da aka turo kamar haka a na farko ya turo cewa yana tambaya ne akan menene hukuncin rawani domin ya ji wasu suna cewa rawani daga yahudawa yake to ni ina mamaki irin waɗannan tambayoyi bai kamata ma muna yin su ba bai ya kamata mu wuce wannan ya kamata mu wuce wannan me faɗa yana da lokacin faɗa ne amma sa rawani ko rashin sa rawani har a zo yanzu wai a zai lalace wallan muran mu wai a me da shi wai abun tattaunawa sa rawani to kawai magana biyu zamu faɗa akan rawani manzon Allah yana sawa ba shikenan ba sai an matsa mutum sai ce ma al'adar larabawa ne to manzo Allah ba larabe ne ba ka son abun da annabi yake so in ma yahudawa ne suke sa ba waye ce ma don ba yahude yayi abu in abu yana da kyau an hana kai a musulunci ibada ma akwai ibada da muke ainihin ta yahudawa ne suke yi kuma annabi ne ce mu yi azumin da muke yi na ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dawowansa madina ya tarar ana azumin ashura yahudawa ne suke yi ya ce don me kuke yi suka ce muna yi ne saboda ranar ce Allah ya halakar da fir'auna ya tseratar da annabi Musa me annabi ya ce annabi ya ce nanu awala minkum bi Musa ai mun fi ku cancanta da Musa annabi ya ce a cigaba da yi da Allah yahudawa ne suke annabi bai ce mu yi ba to rawani bai yahude ne sa annabi ya ce a yazumi ma kuma ana yi ko ba ashura amma mutane su yi ta mai da hannun agogo baya sannan kuma shi rawani malaikuwa ba suna sawa ba ka karanta tarihin yakin badar malaika jibril ya zo yakin badar mikailu ya zo israfil ya zo azrail ya zo dukkan su da rawani to su ma yahudawan ne ko yahudawan suka kwaikwaya abu kawai ma common sense kawai kai abu kawai a hankali ma abun ba ma hankali a ciki to malaiku kuma da wani ba yahudan suka koyi kuma duk tarihin da zaka karanta inda yakin badar ne duk tarihin da zaka karanta da nassin alqur'ani malaiku sun zo yakin badar ko ba haka Qur'ani ya gaya mana ba bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi salasati alafin ko bi khamsati alafin min al malaikati musawwimina to malaiku sun zo yakin badar kuma sun zo da rawani to lokacin ina ba yahuda yake shi ma jibrilu zuwa ya ga bai hude yana rawani yayi koyi da shi ai wannan abu ne wanda kawai bai kamata ma muna waiwaye irin wannan abubuwa ba Allah ubangiji ya sauwaka so da haka me yasa rawani ci gaba da sa rawanin sa in ba za ka saba ba a ce ma ka saba dama ai ba a ce ma dole bane wannan kenan sannan shi wanda ya wannan tambaya Abubakar Abdurrahman ne daga wayruwa ne ko ba sambo daga gire lokar kambar sannan wanda ya ce yahudawa ne suke sawa ba za mu sa ba ne in bai wuce ne sa carbi ma da muke rike wanci asalinsa daga yahudawa ne ko ba haka ke faɗa ba ne ka rike carbi dai ka yi istighfari ka yi salati na annabi ka yi la'ila illala wai shi ma wai yanzu har ya kai abun tattaunawa wai wai yahudawa ne suka fara rikewa to mun ji su suka fara rikewa ga mana wanda ya hana mu murke wai in kai maganar carbin ma kansa sai ya ce maka a ai annabi ya ga ɗaya daga cikin matansa tana tasbihi da tsakon kwari ya ce da za ki yi da hannu da ya fi saboda za a tambayi yatsu to da Allah in ka ɗaucar bi kana ja wace yatsa ce take ja eh to shi kenan fa replacement ne fa iya magana fa kenan sannan wani malamin mu yana bada misali ya ce shi carbi idan ka ji mutum yana zagin carbi wato yan kasuwa ne guda biyu me sai da yalo da dinya abul bairo sunansa dan kasuwa yanzu kai tun da kake ka taɓa ganin mai sai da yalo da dinya yana rike da calculator to cinikin naira goma naira ishirin naira hamsin ne zai ɗaya yana bugawa ka taɓa gani kai amma yanzu ka taɓa zuwa shagon da aka tara kayan miliyan goma ka taɓa zuwa wannan shagon duk kaifin basirar mai shagon ka samu bai da calculator to in ba ka rike sharbi ba ka da jarin ibada jari ka bai wuce walbairo ba ko ba haka bane tun da jarinka bai wuce urbairo ba mu jari mu miliyoyi muke juyawa kyale mana kayan mu mana mu carbin ma ba dan dari ba har dan dubu muna da shi mu yanzu har mu wuce dan dubu ma akwai dan dubu biyu saboda jarin karuwa yake yi to ba ka da jari kana kokarin taba mai jari ai sai ka kyale mu to carbin ma ce wai carbin ma ce asalin sa da yahudawa ne to kyale mana kayan mu iya zo ka ce mana ba yahudawa mun karba ba shi kenan ba kuma kai yanzu ka taba ganin an rike tarbi ba da niyan ibada ba yanzu akwai wanda ka taba ga ya rike tarbi dai ya kirga ashar ka taba gani duk wanda ka ganshi da tarbi kai tarbi kama don ka gane kayan mutanen Allah ne ka leka ka gani in mutum ya wuri yayi wuri matsi yayi matsi gabar taƙi yamma taƙi ko ba haka bane kudu taƙi arewa taƙi sai kaga ya nemo tarbi ko baya rikewa sai ya rike wai wai ya yadda tarbi yana matso da shi kusa da Allah wai ko ba haka ake yi bane to kuma sannan wani irin karatu ne wai wai ka gane rike tarbi da rawani ba kyau asalin sa yahudawa ne akwai wanda ka taba gani ya je Saudiya ya dawo bai sayo tsarban tarbi ba to kai duk gane sunnan ka a Najeriya su Saudiya da suka fika sunnar a can ba kuke kwaso abu su ma ba su hana sai da tarbi ba kai sai a Najeriya zaka zo ka mana maganar tarbi ka je ka musu wa'azi su daina sai da tarbi mana ko ba sai da rawani a Saudiya ko ba sai da tarbi kawai don ka zo nan kawai ka dan makale a lungu kawai kana so a dan tara mata rawa da sisi ka kyale mu duk Allah mana Allah sauke sai mai tambaya na gaba yake ce mun yake tambaya shi ba tambaya bane cewa yana so na dan Allah da manzan Allah ni ma yana son ka dan Allah da manzan Allah sunansa abubakar daga yola Allah haɗa mu gaban annabi gaba ɗaya ai dukkan mai son ɗan uwansa dan Allah za a haɗu ranar lahira ko musamman mu masoya annabi Muhammadu wanda muka yadda takalmin annabi ya fi kowa za mu haɗu a gaban annabi ranar alkiyama kuma da irin wannan soyayyar saboda haka duk wanda yake son mu mu muna son sa don Allah sannan mai tambaya na gaba yana tambaya yake cewa mutum ne ya bar masallaci sai ya koma can rumfar shagonsa sai ya sallah ya sallarsa take sallarsa ta yi amma bai da lada da yawa sai mai tambaya na gaba yake cewa a yin aure da ake yawan yi gab da azumi din nan wai wani nassi ake da shi ne na aya ko hadisi eh saboda yin azumi ya kusa sai a ta aure ina ban man koyi na haka ke ko to shi abun ne yake damunsa wai abun yana da wani dalili ne a qur'ani ko ko hadisi bai da wani dalili kai dai kawai watakila mu mun dauke shi a matsayin al'adar mu ne eh amma bai da nasi ko a ce ga lokacin aure ga lokacin da ba na aure ba wannan babu wannan nasin sai dai watakila masu auren suna kokarin su yi aure ne kafin azumi don kada zo a musu goro tashi gari ya waye watakila ko haka yasa ake matsawa ai auren amma babu wani dalili Allah sa mu dace sai mai tambaya na gaba yake cewa mahaifiyarsa ce ba ta yi azumi ina cire mata abun da ake cirewa wanda shari'a ya ce a cire amma sai mahaifiyarta wata ce to idan na cire ni in yi amfani da shi to wannan ai ko mun baka amsa amma ina ganin bai kamata a yaka ba ko eh ka dauka ka ba wani mana bai da bai halatta ba ka cire kuma ka sake ci kai a a ka cire ka ba wani ba bai halatta kai ka ci ba Allah sa mu dace sai mai tambaya na gaba yana cewa mace ce take tambaya ta samu sabani da saurayinta da aka bata saboda ga duk abun da ya bata abun da ake kira hiba dama ya halatta idan kana neman aure ka dinka yi wa matarka yarinyar da aka baka ko wacce kake nema ihsani ana yi abin da ake cewa toshi ko eh ana yi don in ba haka ba watakila in wani yazo yana yi to sai ka ji ana ce maka a bana nan yau bana gida ko a sallame ka ba shiri saboda haka tun a dama shari'a ta yadda don akwai magana akai hiba ka riga dan bata alheri to amma ka bata don Allah to nan matsalan da aka samu da suka samu sabani sai yake cewa duk abin da ya bayar a mayar masa aka tattara aka mayar masa daga baya kuma sai yana dama kuma lokacin da aka samu sabani kamar yadda ta rubuto har zagin iyayenta yayi amma yanzu ya tuba ya dawo yana neman ahuwa to kimar ahuwa eh zaki iya dawowa kimar ahuwa ai ba komai Allah yana yafi abin da ya wuce ai to saboda ka ke ma ki yafe mar tunda ya dawo Allah sa kare sake shi kuma ya ji tsoron Allah kar kar ya sake dan kar ya sake fusata ta taki gaba daya ya dawo yana bin mu yana bin su aran yana cewa taimaka mun da addu'a ta ki ni haka ba za yi ba addu'a ba Allah sa mu dace sai kuma mai tambaya na gaba a miji namiji ya zo gidansa ya taya matarsa aiki a gida yaya matsayinsa a shari'a sunan manzon Allah ne wanda baya taya matansa aiki a gida rago ne e rago ne taya mata a gida aiki sunan manzan Allah ne saboda ka ba laifi ayi kokari in ka samu matanka aiki ya musu yau annabi yana yi maulan mushe ibrahim radiyallahu yana faɗa a cikin diwani yake cewa wa yakhdimu lil ahalina yakhsifu na alahu wa yaqda'u lahaman wa walis sawbi yarqau manzan Allah yazo har nama yana taya su yankawa in ya samu suna aiki a gida yana taya su aiki kai ma kai kokari ka shiga wannan layi kar ya zamanto baka taya matanka aiki sunan manzan Allah ne in ka zo ka samu kuɗan zauna ka dan taya su wani abun da kaga zaka iya ba laifi bane ba kuma wai wani cinyewa bane ce adi kalan masu rena ni to kake ga wai kalan masu rena ni mata ta ka ce zaka ce ka tare na ka to kake ba labari akwai renen ne irin ka ne a sai dai kai hakuri ba aikin gama ai ya gama ka zo ka tiya ta aikin zaka tiya ta aiki mana yau annabi na yi saboda haka in ka ce matar ga aiki babu laifi me tambaya na karshe tambaya muhimmiya ya ce yana so da Allah a taimaka masa da wani abu wanda za a rike saboda samun ganin manzan Allah to lallai abubuwan da suke sa ga annabi abubuwan suna da yawa yawan salatin manzan Allah yawan san manzan Allah zuciyarka ta cika da san annabi to insha Allah soyayyar idan ta kai to soyayya za ta jawo maka rika mafarkin manzan Allah amma dai a matsayin mu na tijanawa yan faida wanda muke da masu gida muna da abubuwan da in Allah da ya mutum yana yawan yi zai ga manzan Allah akwai addu'a da Maulana Mushi Ibrahim ya bayar tana nan a cikin abun al-kibritul ahmar in dai kana yawan yi insha Allah za ga manzan Allah wannan ya kamata sai ka zo har gida amma zan bayar kowa ji saboda annabi ga abun da ake karantawa din Allahumma salli wa sallim ala dalatil haqqi bil haqqi a nasiril haqqi bil haqqi man la nura illa nuruhu wala madada illa madaduhu wala juda illa juduhu wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah salatan tu'arrifuna biha iya inde kana yawan karanta wannan to insha Allah zaka bada labari kaga manzon Allah saboda haka sai ya rike in ya so mai karin bayani saboda lokaci ya gure kuma akwai masu sauraron mu zamu ƙara bayani akai insha Allah Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah yayi mana damuwoyin mu bukatun mu na alkhairi Allah biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah kara mana lafiya albarkan manzan Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasr lak bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين